إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markar ahadu sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makarar jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a sha biyu ga watan Rabi'u Sani hijira shekara 445 wanda ya dace da 27 ga watan goma 2023 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin sota fadir mun tsaya aya ta 13 insha Allah yau kenan za mu tashi aya ta 14 insha Allah kan alarama akwai yan tambayoyi a ta farko akwai faɗakarwa addu'a da na ambata sati da ya gabata mun yi maganar cewa ba ma inkarin fadala ko duk yawanci in ya tabbata daga allah ko manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ka misali na addu'ar shiga kasuwa wadda ruwaya ta tabar cikin sanar turmuzi har kasar ibn maja haka da sauran wurare dai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga kasuwa ya karanta wannan addu'a za a bashi hasana dubu so dubu kina miliyan guda a kan kare mai zini miliyan a bashi daga mai daraja miliyan to wajen karanta hadisin na yi tsarin allazi a ina kan lafazin lafazin addu'ar ya ce duk wanda ya shiga kasuwa ya ce la'ilaha illallahu wa'adahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yufi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut to ne ya ƙara huwa hayyun ladhi la yamut allazi na ƙara shi dan wani fadakarwa kan haka kuma duk inda ya zo babu kalmar allazi kin wa huwa hayyun la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير لأن فضاء الدعاء التي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير sai shi ma dan uwa yayi fadakarwa duk da alama bai fahimci bayanin da nayi bane ba ya yi magana a darasi wancan sati da ya gabata na ambaci cewa babu sunan kafirai a cikin ƙur'ani sai abu laham ya kawo misalin ga su fir'auna ga su hamana suna yi biji ba abin da na faɗa ko kuma yi bayani abin da ake ni bayanin da na yi duk kafiran da manzan Allah ya rayu da su shi ne bayani duk kafiran da manzan Allah ya rayu da su sa abu jihar su walidi duka dai manyan taure wanda ya rayu da su babu kafirin da sunan shi zo karara a ƙur'ani sai a gulha mun kano misali ne na cewa ƙur'ani littafi ne daga allah in ba dan shi ba kaga cewa duk wannan kawaran manzan allah sai an mun shi an baban shi kira baban shi shi kaɗai sunan shi ya zo a ƙur'ani kuma da la'anta amma ga yana karanta ta shi kiyama kun bangare guda sunan hukumdin masu imanin sunan wani wanda ya samu ɗan jini na bauta zai shi kaɗai duk wanda mani wani sahabbai babu wanda sunan shi zuwa a ƙura'ayin ƙararsu sai zai bin harisa shi na kama misali da ke ba ta mutu an haman azumi sun tafsiri ba san su kama da fir'auna da karuna ga sanar duka a wannan kenan ina ni kafirai da masu da yara da su su ne babu sunan wani zahiri a ƙwarani sai abu na haka ina ƙwanda shi sai a wani yake cewa an aike shi sayan kaya da ya je sayan kaya sai samu wannan kaya ya yi rage saboda shi da aka rage mai wannan kudin kaya ko an rage kudin kaya ne na saba da aiki mutum kaya ya kaza ya samu rage to wannan rage nawa ne an wa wannan tambaya ana yawan yinta kuma tana yawan wakana amma tambaya da nake ba shi mai tambayar inda mai tambayar kuma bai bukatar amsa a waje na sai ba kan shi amsa sai ce to yanzu kayan da aka rage inda ta je ya tsara ka tsara sai ce a'a suke don ya samu ƙari da suke na shi yadda ba ka ƙara ba aka ƙara kira aka rage ma na shi tabbata ka yi ba ka ci daidai halaka ba yan akwai bambancin sako da magana kasuwa misali ina kasuwa ina sai da kaya kaza kaza ta shiga goma goma eh ka zo ba ni da shi kana iya ba ni koda ni ciniki jika goma goma ka saya a waje na sai da maka ne a goma goma wannan koda da ka taɓa zo shi wannan kasuwa muka amma shi dan aike wakili da na ake kaso mun kaya jika goma goma inda za ka yadda wannan kayan wani kudin su fadi bana saka ramuwa kai kai mamun ne dole in yarda in mu yanzu biyo baya kai dan kai wakili na ne shi yasa kenan yadda aka samu ƙari zan tsara haka aka samu rage dole ka mai domin kana an ga baka ci mata kinka wannan kuma abin da yake cewa kuɗi ne a ma'ana babar shi take bin 'yan tsubu ya yi imani tana ba su kudi to wai ya ba ta kudi ko kai ba ta na akwai sarkakiya zai wa ka haka taimaka uwarka don tabar tsubu kai dai in ka iya kare ba wannan ɗan tsubin kudi misali a ce an kunka a gidan wani a so mata shinkawa da ɗan ababai na bukata a so da kudin ka a ba ta kudin gangariya wannan ka rage za a rage bannan kina a so mata abin bukata na ta yi a so ka a bata kudin in yi so kuma inda zai yi sauran ababe a kuri da kuri ta bata wannan shi ma amma a ce gaba ɗaya iyan zaka na wani gari ne ka ce baka akwai mutum ta su buru akwai matsala to da me za ta rayu kai akwai matsala tana bukatar rayuwa tana bukatar ci da sha kai dai ka bada dan Allah kuma ba dan ayi tsubu ba ka bada dan kenan ta rayu wannan kuma in ka baki naka kuma Allah bai kama ka da abin da ta yi da mun san a musulunci Allah mai umarni ko da musulkai ne musulmi mafi duniya ma'arufa ko da kawo shirka ce kawura ce su ma'aiwa na daban ma'aiki dan yana kawo da kuma shirki ba su taimaka mishi dole ka taimaka mishi ta bani bai bayyana ba kai ba kai ba ba amma za ka ba shi baki bukata shi gaskiya maka da kwallawa sai shi wani ke cewa buran sallah asuba ce mun asuba in sallah asuba yawa sallar asuba ya yi ƙarfe biyar sai daga baya ya bayyana gare shi ashe biyar a fajir ba ta keto ba kenan abin da ce mashi sai allah ba shi zanen na fida ya tashi wannan sallar ta asuba shi ne kwara allah rama aya ta sha ta sha akuta za mu tashi cikin fatar ne kuma kaɗan ga kuma sha akuta za mu tashi تشاف دم أبدا سنم دم داشي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له فإن فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
za mu tashi aya ta sha hudu insha Allah wa in in tad'uhum la إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم bayan mun ji dai ayoyi na ubangiji subhanahu wata'ala na da yake tabbatar mana da cikakken mulki da kudura tashi wanda duk ya jero mana ababe da dama na ayoyi a hili karara sai ke kira ko magana da masu ci zalikumullahu rabbukum duk mai wannan aiki da aka jero gaba daya shine wa Allah nan da ake ba ku labari ubangiji shine Allah ne wannan aiki dan haka duk wanda kuke kira wanda ba Allah ba su mallaki ba daidai da kwanda da wani ka canan dan abin da ke lewe dan dabino wannan dan zaren fari da yake rihi ɗan dabino daidai shi bisa mallaka ba mana ba sa mallaki komi ba shi ne sai ci gaban karatun halakacin intad'um waɗannan ɗin mene ne da kuke bautatawa in har kuka kiraye su la ya sama hudu a aku ba sa jin addu'a da yawancin zamanin mahiya goma kan ake kira da sunan wasa wasa kamar intermittent tsakanin bayi da Allah Allah ce idan kun kiraye su ba sa jin addu'a ita kai walau sami'u in ma sun jin mustajabu lahu ba sa yi amsa shirme ne dan haka wannan akwai wata kalma da ake faɗi a hausa sai a ce tsahi gaskiyar mai shi wala ƙarya ce tsahi ƙarya mai shi wala ba ta biyan bukata ba shirme ne ba a taɓa cin manasa da tsahi ina ga matsayi ya ci sara kullum dumu dumu cikin hauka yake kuma mutu ga talauci ga waye sai da kowace yana fara wallahi ba ta cin nasara ba ta tsahi ba wani matsayi da ya ci nasara da tsahi sai da kawai da faruwar wawa wani hankali da haka kenan ba wata nasara ba wata biyan bukata game da bautar tsaki wata tsari wani gaske mai shi a ƙarya ce ko wani gaske a tsaki a tabishin shirme ne ke Allah ke cewa cikin lahu da'watul haq da zai da wani midu ne lamin kullu له دعوة الحق والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون والذين يد- يدعون من
min duni min duni والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
na'am Allah ce lahu da'watul haq Allah shi kadai lahu shi kadai yake da haƙƙin bauta na gaskiya shi kadai ne lahu kawai lahu shi kadai ne ya ce wa da zai da ulumin duni duk wanda suke bauta ma wanda ba Allah ba ko menene Allah ce in menene ake bauta Allah ce la yastajibu lahu bi shay ba sa iya biya musu bukata bi shay koma me ba wata bukata da wani abin bauta wanda ba Allah ba zai biya min bautar shi sai da baka yi baka misalin bautar maza yace illa ka basu ka fi'il ma da yablu gafa misalin yanda zaka san kun shilme ne ake yanda misali kana jin kishirwa ga ruwa can ko ruwa a rijiya sai ka ruwa zo zo da yablu gafa wanda ya zo bakin ka sha ha ba da yi da haka ne yadda wannan mai mekawa ruwa hannu so zo in sha ko a rijiya ko a tarki ya meka hannu yadda ruwa har abada bai yanzu sha ba to shi ma kahu ya ka adal ciki ito ma da Allah kafin lafi dalal addu'ar kafare a banza ce ko ibada sa a banza ne ba da biyan bukata kun a takaici yace bayan cewa in tad'uhum la yasma'u du'akum in kun ba sa ji walau sami'u fastajabu lakum an ba sun jin ba sa iya biya muku bukata kuma yau mai kiyama da kufuru da shi gobe kiyama za su butulci za su ce amma ka kawo cewa nan za su ce ba muku ba ta ba sam ba kun nan da budun ba ba mu ba kayya muke dan bi ainihin kiyama ta bayyana shirme ne za ka neman su da ta ba mu bane ba sai ayi tsinuwa ma tsakanin masu bauta da wanda ake bauta ma hilin kiyama Allah ya ce wallahi nabiyuka mithlu khabir ba ba mu baka labari na hakika irin Allah guni kuna abin tabbata ta zaukar shirme ne Eh, ba bai ma ba bai bukata shirme ne kun Allah ce kun bari baka labarin cikakke sai ƙwararre Allah kenan shine khabir a ci gaba يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد an wadannan Allah subhanahu wataala yana so mai do hankalin muka bayi mutum ka shiga ruku da rikice ita a cikin shirme na Allah yana tausa iya jan hankali ta hanyar da mutum zai gane gaskiyar magana ya gane gurin ya koma Allah shine zaman lafiya kullum gare shi Allah ya kira mutane ya aihun nasu nan ba ke bance ba da masu imanin da marasa imanin duka an tubu fuqara min Allah kowa ku kuke bukata a wajen Allah ko mabukaci ba wani bai bukata ka ajiye magana da yanzu Allah ya halice ka ya ma duk waɗannan ni'ima da take jikin gaba ɗaya kaf ba wanda yake dogara zai iya rayuwa in ba tare ba da wata ni'ima ta waje daga Allah subhanahu wata'ala da aje halitta da komai Allah maka da ni'ima a cikin gana rayuwa baka rayuwa ta ka bukaci wani abu daban daga wajenka ka bukaci ci dole ka ci ko ka mutu dole ka sha ko ka mutu wannan akalla kai wannan iska oxygen oxygen iska wannan ba wani mai rayu kai shi tambayi likita garin kudin kudin wannan mutu ke na oxygen kai kudin da an ta an ta ka samu tun shi oxygen ita ce dan adam jikin ka ke bukata ya rayu ba kuma yana tare iska shi wannan ka tare iska dukkan ka tara dan kaɗan ne jikin ka ke rayuwa da shi a biyu ya fara ba ta nan kurin shi ma wanda ya dauko ta Allah ce dauko ya sake sai da maka eh eh ta Allah ce aka tato aka tato aka gyara ya sai da maka biya shi ne ta Allah ce ba ta wani bace ba ba ni da wani ta babu wanda ya ta babu inda wani ke musulmi a ta Allah ce aka yi ba ta tattara wuri guda kamar tana ma ruwan da famfo ruwan da nan famfo ne shi ba ko sai da maka ne ko amma da shi wani ba to shi ba musulmi ga ne haka baka rayuwa ne ne dole haka ne kana bukatar wani abu daban zaka rayu da shi na waje kaya ci kaya sha kuma ku kuwa sun cin ma da shan da ake take ma Allah adam abu da yawa daga bace ganowa da yawa ya tabbata cewa a cikin abin da muke ci akwai abubuwa da yawa na vitamin kala kala kala kaza wani in ba vitamin kaza zaka samu na kasa ko ta gani ko ta ji ko ta tsoro abu da yawa na rayuwa a cikin abin da muke ci Allah sa wannan abin da jikin mu ke bukata cikin dukkan abin da ke ci akwai wani abu da ke gangan cikin ke bukata yadda shi zai rayu to wani wa'aji wa bayan Allah shi ka in haka kenan kowa kenan mutane ku ne mabukata a wajen Allah kenan kuwa inda hankali ba mutunci ba wanda baka rayuwa sai da sai ka bukata ya maka to shi zaka bi sai musu kai abin da ka ga dama kake bin dokar shi ita kai ta ga iya haka kurshi hankali da haka ya ce ta harke nan ku kuke ku mabukata ne zuwa ga Allah wallah huwa al-ghaniyul hamid shi kuma Allah shine al-ghani bai bukata wajen kowa Allah al-ghani ne huwa al-ghani kuma al-hamid Allah ya cancanta a yabe shi ya cancanta Allah haƙƙin gare shi na abone mishi ba wani mana zaka ga ya kama a haƙƙi gare shi idan ba kai ba ka zama tukun butulu amma Allah haƙƙin godiya gare shi da ya mana abin godiyar ya kuma kai batulun da kurum da haka kuma Allah ce in ya sha yuzibukum in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz Allah ya ce tun abin nawa gaba da Allah ce in ya sha yuzibukum Allah in ya so yanzu in ya so duka gaba ɗaya sai ma ya tahe da ku duka ya hallaku da ku gaba ɗaya sama ƙasa gaba ɗaya babu wani abin mutum ba gaba ɗaya babu Allah ya so sai hallaku da ku gaba ɗaya in ya so kuma ya ji da halƙin jadid ya ka halitta sabuwa in ma wata halitta daban ba ta mutum ba ko mutanen yan uwan da ba ku ba ko abin da gida ma Allah ne ya kawo halitta ne so yadda ya yi ku ya burka ya rabu ya waye ya kawo ta sabuwa fura sama ƙasa kuma abin zai Allah ce ma zarta Allah ta aziz wayin haka Allah ya halaka da ku gaba daya ya kawo sabbi ya dora ta kasar a wajen Allah bani abu bani abu ne mai gagara abu ne mai sauki a wajen Allah nan ya kamata ku saddaka ni da Allah ku saddaka mana ku girma Allah mai wannan iko mai wannan kudura iya da dama ya kosu kun bai ce ne kosu haka ne mutum ya saddaka ya ba abin da Allah sai shi magana kenan saddaka ba Allah mai wannan iko mai wannan kudura kanka Allah ce gaba
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير نعم التي ولا تزر وزرة وزر أخرى با وتري da za ta ɗauki zunubi wata wa in tada musqalatun ila himliha la yumal minhu shay'un idan kiyama ta tashi inda wani zai nema wani ya rage mishi ɗa a wajen uba ko uba ya nema a wajen ɗa ko mace a wajen miji ko miji a wajen mata ɗan uwa wajen ɗan uwa ba mai ɗauke ma wani abu naka da ka aikata shi na lakata yau mai furul maru min akhihi wa ummi يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه haka la yajzi walidun an waladihi wala mulidun mujazin an waladihi shay nan ma'ana iya karantar da mu cewa kowa ta kai shi kakka dogara da wani ko wani ya sa ka bar hanyar Allah ko ka bar Allah Allah ce yau mai firul maru min akhi ya aka yi maka hadarin munin kiyama ya kama wasu mashi kusa da kai wanda za ka gudu gudunsa kake ba magana ba magana gudunsa kake Allah ta yi mai firul maru min akhi ranar da mutum zai gudu ya bar ɗan uwa wa ummihi wa abi za ka gudu ga babarka ga babanka gudun kan mata ganka da ta dora maka yaunin da baka iya ba gudu kake da za a nemi wani uwa magana uba ya kawo sahibati obani da matarka an duniya za ka kai da kawo ka je ka dawo da iya don ka musu abinci ya ta ci gida wani ya dauko wani ya wala ko ka shiga don ka kawo musu gida su sarai amma wani hali ya zo za ka gudu ba ka bukatar su dinka ka ana maganar uwa uba ɗa mata to ka ƙare za ka yi kasan da ka sa gaba ne sai ka san taka yanzu kuma zai magana ceto zai zo sai ka san taka amma lokacin da ake neman neman mai matsayi na ina za gaba ba wani uwa ba wani uba ba wani da kowa ta kai ciki shi sai ce li kulli mar'in minhum yawmin da sha'an yughni kowa a cikin wannan uwa uba ɗa mata ɗan uwa kowa a cikinsu a ranar sha'anin yuguri lamarin shi da ya shafe shi ya ishe shi aiki bai buƙatar wani ko ya ga wani ma gaba ɗaya na kenan maganar cewa irin masu ƙaryar da wannan an samu a wancan zamani na masu ɗan kabiwa ne shi kenan duka zulunki ya ɗauke maka ya ɗauke ma gaba ɗaya kamar da shi kwanan a cikin radio na a cikin masa wani ya kawo wani a coci kirista iya wa'azi idaman isa fansa ne ragon fansa ne dillahin da ku gaba ɗaya ya ɗauke mu duniya dillahin gaba ɗaya ko da gami shi kenan dillahin ya wanda ke maka tun da ku cewa zima a farsa na abar ƙarya wajen giya tun da cewa dillahin ya ɗauke wannan ko shi yasa kun ji na yau na ga alamar sun bbc ko cewa a spain kadai abinda aka tabbatar ba wai kirista ba malumai kuma sanannu manya na coci sun wa ɗayan mutane wanda aka kai masa amana sun ma yaro akalla wanda suka bayyana suka mutu a suka bayyana yaro wajen dubu hudu dubu hudu wanda wai wanda suka yi hurci ne ai musu duwaɗi kuma limamin cocin ne ya musu wallahi ba wani ba wani ba limamin ne ya musu ana koyewa yanzu majalisar kasar ta ɗauki doka dole a tona a siran dole a zuci kuma sun zage hata su ce shi babban kashe mutum iya koye wannan ɓanna don ka aji ya koye ya kare su mutane maɓannata kuma da sunan limaman coci ne iya kwanci suke kenan tun an ce an ɗauke musu bai su yi liwaki haka shi ne a takaice wannan abin da musulmi suka yi inda a samu musulmi ne musulmi guda ya wani abin ko liman harami ko madina abu a abin da duk da zaga ne ku zo da wani dan wani a cikin wani ce akwai kardinal kardinal a cikin su ololuwa an kama su da irin wannan aikin na aikin banza na liwari ka ce kai baka arme kuma ka ji ka ka ne masa kashi sai ku shi ta bai arme shi bai arme bai arme mace kuma je ne masa kashi haku lalaci an haka dan wa ba abu dan wa ba abu samu Allah da ra'ayi ka duk wannan ra'ayin da mai kawo su ba dama ra'ayi ke haramta harama ba ita haramta ba ka ga amma ga yadda ke su baka arewa ba kana aikin manza kana da wani Allah ke da haka ba mai ɗauke ma kowa da kanshi ba mai ɗauke ma wani laifin wani haka nan kira ne kowa ya ƙoƙarin gyaran alaƙashi da Allah kwarar shi ne magana ke na kwarar da ya ce وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إنت أول ما يلاقي زين ما أحبك ملاهي بام يدكمي دقومي ولو كان ذا قربى قوم قصنك دعك الله شيء إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة دعك كي يكون ناكا وأزين يقلقتين أما وانت زي وأزدو يقلقلو إذا يقلقلي أواني شيء دام يسوران وبنجيجي ني نانتي بالغيب in ma cewa bai ga Allah ba ma imani da shi abin dokokin shi uku a koda shi kaɗai ne a wani wuri bai canza gam bai canza domin akwai mutane a cikin mutane zahiri mutanen kware ne amma daga sun yi kwana wata unguwa ko da cikin wata jama'a sai ka zuba su bane ko da ba ganin su sai su banna wani yana cikin hadari na wannan al'umma wanda annabi kware ya yi kashi ya kashe kansu wanda zai zamanto na kware a cikin jama'a amma kuma a ɓoye a shemu na ne aikin banza yake wannan kwari a nemace gobe kiyama za su zo da ayyuka allah ya ɓata aikin gaba ɗaya yake ce ita sauban musamman yake ce mazan yake cewa yake cewa inna min ummati ta man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin abi a'malin amsal jibal tihamata bida fa yaj'aluha allah haba'an mansura subhanaka ya rasulullah ya rasulullah sifuhum lana jannihim lana allana nakunu minhu yace huwa minhu min jannatukum yace annabi ya kita sahabbai wasu cikin al'ummata za su zo gobe kiyama da ayyuka nagari sun yi ayyuka nagari dan da su ake sallah ai azumi dukkan komai su ake yace hatta kiyamul har ana nan zuwa har kiyamul da su har kiyamul da ake da su annabi ce da su kuke yi amma yace za su zo filin kiyama da ayyuka masu yawa Allah zai rushe aikin gaba daya amma da su kura abin shekewa ji haka su ba da ya rasu lalla hankalin sabai tashi ka siffanta mashi kamar da bayanansu ka ajiye mu shiga cikinsu ita cikinku suke komi da kunsu su kuke amma me wulakin nan iza kalabi ma'arin lan ta kuwa matsalarsu in suka keɓance da babu kowa ba jama'a duk wata al'umma za su keta al'umma ta addinin Allah da za su aikata haramu ba sa ragawa inda ba kowa amma cikin jama'a komai na kwarai ne haka ne mutum kai zura kan shi da yadda kake yan wani bagarin ganin Allah ganin ka ba in ba ganin ka ma dai Allah iya ganin kwada kwada ganin ka ka san ce ko ka san ce da kake kanka da muraqaba ta Allah Allah ya shirye ka mu sai yace kenan bayan sun tsoron ubangiji a fake kuma sun tsaye da sallah don ta tsaye da sallah iya cikin jikon abin da kira mutum kariya daga imanin shi alƙawarin Allah ne inda ya tsaye da sallah amma cikin ka sallah wannan sallah ta hana fasha da munkar wannan abin da sallah da haka Allah ya ce umar ta zakka fa inna ma ta zakka da nafsi wannan bayan da haka kenan mutum wanda ya tagari wanda ya tsarkaka ya yi aiki na ƙwarai to kan shi don amfanin kan shi da zai koma kishi ya haka an kama gajiya ba kama hada tsaya ba kan kama tsaya na kawai da lahir masir kuma gaba daya makoma za a tattara a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمة ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير
na'am anan zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wasu ababe wanda ba sa gamuwa duk mai hankali ya san ma'ana yace wa ma yastawi al'ama wal basir ba sa zawa daidai ba a gama makaho da mai gani a ci duk daya sai da kai ma ku ci ne eh idan ba hankali walal zulumatu walal nur ba a gama haske da duhu a ce duk daya idan baka da hankali
wala zillu wala haru haka ba a gama inuwa da zahi na rana ba ka gawa daya haida mara hankali ne abin ya ce wa masu tawil ahaya wal amwal ba yanda za a daidaita rayayyu da matattu wannan abu ne a hili karara tuna ce me nan misali ne Allah subhanahu ta'ala ke bugawa akan matsayin masu imani da marasa imani Allah ya tabbatar da rashin imani kamar matacce ne halakakke ne a cikin al'am wa man kana mayitan fa mayitan fa ahyanahu kana nuran أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك نخرج الموتى
kaga zuyin da kafirin كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون zuyin da kafirin makanu a wadda كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون nan wai muna so mu gano Allah wannan misali na iya buga shi ne maganar matacce da mai ji da mai gani bambancin imani da kahurci Allah ya ce a man kana maitan fa ahyaynahu shin wanda yake matacce muka rayar da shi nan ma'ana wanda ba shi da imani ya sami imani Allah ce waja'alna lahu nu- nuran yamshi bihi finnas muka ba shi wani haske iya tahiya cikin mutane cikin haske kamar matsalolin fi zulma da suka kharji minha ya zo da mai tahiya cikin haske fau da mai tahiya cikin duhu sun zo daya kuma duhun da baya wuta har abada na ma'ana kenan cewa mai imani shi ne raye iya tahiya kan basira Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza iya rayuwa kan basira amma mara imani yana rayuwa ne faga-faga a cikin duhu na ja korin mana babu alƙibla daga Allah babu alƙibla daga Allah korin cikin duhu yake da abu da ka yayi wallahi ba shi da nutsuwa babu hanya kyakkyawa ko bai ya buga kamar kama abu ne a hili misalin ka samu rayuwa ta masu imani da marasa imanin rayuwar sau da kullum ba ɗaya ba ne ba wajen rayuwar duk a wani sama da komai duniya komai a hannunsu ma zan cikin hudu suke ba su da tsuwa ɓarar ahili wala zuciyar ba su da nishadi ta zuciya irin taka na tabbata ku misali annan wanda wani muhammad hassan ke bada misalin shi abin da idan shi ya gani a cikin yawon da'awa wanda ke ta yaji amurka akwai ya ce ɗan uwa musulmi na ga mutanen masar suna da alaƙa da wani mai kuɗi ba amurki suna mai kullum da'awa amma mai amshi kira ba masana kyautata iya haihuwa ya shiru suna da alaƙa da shi sai suka ce to duk ya kamata tun da gaba ko zo mu kai ne ziyara yace sun je ziyara ta da kaga inda ya mallaka ta bakin dam ta bakin plage bakin teku ne ta da kaga gidan makasan gidan ne mutum suka yi mai ziyara cikin tattaunawa sai ke ce musu wallahi yace rayuwa ta ishe shi ce rayuwa ta ta ishe ni ce duk abin da dan adam zai yi shi ji daɗi na yi in mace ce in wani abinci ne ya ce ba abin da bai ba ma kullum ta yanzu ce shi bai samun nutsuwa bai samun ba samun sa'ada da ce shi shola ya ce an kai musulunta za ka samu sa'ada ka musulunta ya ce wallah bayan dogon bayani ya yarda zai kalma shahada ya ce da aka kare komi ya zo zamana ya ce suna laƙanta mai kalmar shahada ce wallah muna laƙanta mashi a shahadu allah ilaha illallahu wa a shahadu annan muhammadu ce iya idawa yau kirriyar kakarwa da yau kakarwa ya ji zuciya sai ce alawai wannan wani sekere ne cikin amurka mai wani sekere ne cikin wani kalmata wani sirri ne ta sirri ne ya ce wallahi tun da yake rayuwa bai taɓa jin daɗi ba na kwanciya hankali irin su ta yi shi kunan sabo ful zuciya bau ta sauka imani ke haka yake kana ganin haka kana suna yawo wallahi shirme ne ko bai kuma gaje ba ba hutun zuciya wallahi da aka dauko maganar zuciya na tana wani dan uwa bayan mun ba da wannan maganin na abin jijiyoyi na na artara na abin cin zuciya dan akwai dan gyara yan uwa wasu bayanin da ake suke wani ya mun kira ne malam na ga wannan maganin me ya same ka a ciwon baya ciwon wannan jijiya ta baya a kwalaba ta wasu kari ciwon shi bai da shi garbayi wata bada na ce wani ana ne magani ne na ciwon zuciya a ta mai kaiwa jinin zuciya shi ake maganin maganin ta wadda yake wanke jijiya mai kai jinin zuciya shi baka bada magani to shi ne kenan a gane abin da shi zuciya ne to wani ɗan uwa shekaran jiya sai kiraye yace malam wallahi abin da kawai na yi kuma wallahi bukata ta biya baya ga maka ka hana gidana ne ne ne biyo wani tsokoshi na tsaya sai hoto muka yasa yace malam yace wallahi baka kana ina kana na kullum ina zaman manzo ko ina yace wallahi masallaci bane ya zuwa yace ka gani yanzu yace na shara na wanki gani ce garas yace wallahi malam bawon yace tallahi ya dauce da saka na ji na dawo ya ɗauko budin ruwa kuma sai kawo sai ya ga wallahi kuna magana wannan magana sai wallahi ta ya warke ta ya warke kurun sai kun ne da man zuwa sai kira kun da kun da man da ga na mota ko magana ce kaga ka tare kuma gani ko kaga hikimar Allah sai da kuma ko magana da kun ka samu to muna magana abin muna magana cewa imani shine rayuwa eh mara iman cikin fagan fagan fagani yake kuran Allah ya ce inna Allah ya sami man ya sha Allah shi ke jiye da wanda yake so mana imani ya shiga yi amfani da wanda Allah baiwa ce ta Allah baiwa ce ta Allah ya jiye da kai magana shi kuka gani ya ce wa ma'anta bai musulmi in man fil kubur kai Muhammad ba ka jiye da wanda ke cikin kabari in anta illa nazir kai naka kurin gargadi ne daga nan ne ne kenan magana shi mai wa'azi wa'azi ke yi amma shiriya a hannun Allah ke nan an ka na ba za ka kenan yadda baka iya ji yadda wanda yake kabari kira ya ji magana ka haka baka iya ji da marar rabin imani da imani nan wani magana masu kawo tuya aka yi wannan aya don a ta umar bin kada da kano a yakan magana annan sallallahu alaihi wasallama bayan yakin badar kamar da ya saba aka yaki bai gaugawa ya koma gida kama na jin tsoro ne mun yi annaba aka yi yaki ya tsaya kwana uku a wurin kwana uku ya kwana uku ba abin zai bi ba ta kwana koma gida an kare badar ya tsaya kwana daya biyu uku da ɗauki wani gawawakin na kawarai suna wari an jewa cikin rijiya sai suka ga ya ɗauko doki ya sirdi ya hau umar ta yi maka duban shi himmaka ya zo bakin rijiya wannan da aka sa na mushirkai na bada sa abu zai sauran abokansu sai suka iya kira yawa ne yawa ne yawa ne ya kamfanansu inna kada wajen na mawaji na rabuna haƙa har wajen tun mawaji rabukun haƙa mana dai ruwaya na bai kira bayan kira ka kamfanansu wani wani wani wani wani ni na samu alƙawarin da ubangiji na muni gaskiya ne ya tabbata hukun samu na ku gaskiya ne kuma da ya rasu lalla kusur za ka rikawa gawa gawa magana na rasu lalla ta wari ta ce umar baka yi sabancin abin da nake gaba sanan ruwa cikin sai bukari kasa da ke cewa abin da ya waka nan Allah ya raya mai su don ya musu gori wani akashi ta musamman wani hali ne Allah don ya jiyar da su a musu gori kada musu hankali ma ba ta mata wata mutum da ya mutu ya jirgin rafi da ya ta wannan da abin na musamman Allah mu don haka kenan kai mai wa'azi kuren wa'azi za ka yi shirya tana nan Allah ya Allah ce ina sanna ka bil haƙƙi إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن منهم
Allah ce inna arsalnaka bil haqq da an ce ina ta lana biyu kai mu gargadi ne da ne zo ya zo da gaskiya mana qur'ani mun aiko ka da gaskiya ko da alqur'ani matsayinka bashiran wa nadhira kai mai mai bishara ne ga wanda ya bi maganar Allah ya bi dokokin Allah a ba shi bishara irin ni'imomi na aljanna tanani da Allah masu imani kuma wa nadira lokaci guda ka yi gargadi ga wanda ya kangare irin hukuma da take jiran shi kuma ba gare ka haro ba wa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma sai an aiko mata da mai gargadi wanda aka kai cewa Allah ya bada ta Allah ya ta ba san kuma rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
Allah ce wa laƙad ba'atna fi kulli ummatin rasula Allah ce tabbas mun aiko mu kowace al'umma da mai galgadi wannan sunan Allah ce ya aiko da mai da mai galgadi me kuma aikin kowanne babban aikin shi an ibudullah wa shtanibu tabu ko bauta ta ma Allah shi kadai ku nisanci dukkan wani abu bauta da ba Allah haka aikin manzanni suke to amma famin mun hadarra cikin kira da manzanni ka zo a akwai wanda Allah yake shiryar da su masu rabo wa min mun haka ta alai dalala kuma a ciki akwai wanda kun bata ya tabbata ba shi ba rabon shirya maka da zan girma manzara zan maka damu abin da ake ma can dama dukkan al'ummomin wannan annabawa haka sunnar Allah ta gabata za a kuda annabi ya kira wasu masu rabo su shirya wasu kahurce hamza yake bada ruwa yankan ta dauke ba da bazin da sarki ta an gwada mu al'ummu wani annabi da al'umma shi masu yawa wani annabi mutum ce haike da kai wani annabi ya zo mutum goma ita ka ga wani annabi ya zo ya kira ko ba ga Allah shi kadai hawa hawa ne akwai mutum da yawa akwai kaɗan akwai ha mutum da mutum ɗaya ce wani ma'adabin shi kaɗai ya zai karewa sun ya koma ga Allah babu wanda ya yi mai haka shirya ka nan hannun Allah take shi da ka ce karka damu da yawan mabiya karka damu da manyan mabiya hanya a yi wa zuwa ce kan gaskiya rabatu ibra ba take ce al'umma ko da kai ɗaya ne da kan gaskiya kaka damu da jama'a mai yawa da mutane da yawa suna ruruwa su wasu kai yawa majority a ba wani majority sai da gama aure nan ka majority duk mafi ya gani mafi yawa su bata da hankali mafi yawa bata imani mafi yawa kaure haka ba ba mu gani akwai abin yawa mafi yawa a kasaruhum la yaqiluna a kasaruhum la yaqiluna ba ta da hankali ba ta da imani kenan kullum kanka rudu da mafi yawa ina mafi yawa suke a gari a suwa suke kan gaskiya shi ne gaskiyar magana da haka take nan manzannin Allah haka suke haka nan kakka damu kai naka mai galgadi ne amma ya aiko da al'ummomi kayan kai ko ce akwai mai galgadi haka wani yukan zibo farkar da bata وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير وبالزبر
وبالزبر وبالكتاب المنير Allah ya ce wa in yukadzibuk wa'annan kenan na annabi ake ba shi ba shi annabi na mai tasliya sai ana ba shi hakuri kai ta da hankali shi kai kira ya ga mai kun su imani a matsayin shi na amin mai gaskiya da wani abu amma suna adawa da shi awan ana neman a kashe shi a kodon abubuwan shi na da ke kwanta mai da hankali wa in yukadzibuk kenan kai ne ba kai bane haro ba Allah al'ummomi haka suna da daga cikin al'ummomi iya aiko da manzanni daban-daban kuma annabin kowane ya gama da cikin da haka ce don haka wa in yukaddibu in har suka karyatar da kai faqad kadzaba alladhina min qablihim al'ummomi kahin kai sun karyatar da annabinsu me ya sabo kenan da haka ya ce waɗannan su ma al'ummawa ja'atun sun bilbaina haka ku suka zata a su ma manzannin nasu yana ka zo da hujja kai annaban Allah ne su ma wancan annabawan wancan al'umman manzannin sun zo musu da hujja karara manzanni ne daga Allah amma ka nemi aya irin su ibn Musa da ayoyin da iko gidan Fir'auna aya daban-daban daban-daban ga sanan ga kwadi ga kwalkwata ga ruwa ga ki to wannan ga sanan ga sanda duk wannan amma ba su yi ba imani haka nan ba aya ba ce ba ga mutane na kusa da ku salihu mutane wanda ka cikin saudi a yau nema su kai in haka yi alamun allah ne ka mu imani da kai ga dutse na muna sai ga wani dutsen maka taguwa iri kaza mai kama hada kama kamar shi zai yi ta eh kamar shi zai yi ta taguwa iri kaza kama kaza da diyarta da kaza da ba mu nono wannan suka ce hutu ga dutsen ya roƙi Allah abinda suka neman ya hutu ƙarara amma ƙarshe wannan taguwa wadda duk da ya gaya musu wadda masu wa bisul kaku kuskura ku taɓa wannan taguwa da mugun abu amma kaga ana yi ana yi wani taguwa ke ta zamanto in Allah masu ta jarabawa yau an ga ana me yake tafi na canza ana ana me yake ana da dalilta ko dalilta na raba ruwa ko yau a bawa ne bawa na ko to su gaba ɗaya ban takatar su ban takatar yau ta yi gunin gaba ɗaya na da ne su kuma gobe su sha haka suke da ita ita kare shan yau gaba ɗaya jaraba jarabawa ce jarabawa ce aka maka musu ita kare shan yau gaba ɗaya ruwan gaba ɗaya dukkan wani shan gaba ɗaya amma ƙarshe duk an gaya musu gurin aka bi kutu-kutu sai suka bi kashanta aka tura wani tsagera idan ba aka ashfaha mahi tsiyata wanda manzana ke cewa a duniya kaf ba mahi tsiyatar mutane kamar wannan wanda ya kashe wani taguwa ƙuddar misali ba ƙuddar misali ta ya kowar da zarki mutane ya ce wannan shi ya je ya soke ta aka ba annabi salihu labari ta kowa suke ta kun suke ta cuta ka ta kare zai ce ta mata wufi zarafin sassa iyam za da kawo a dungar makonu yanzu bakin dele delen ku shiwa delen ba bakin ba tuba ba dan tuba wani ba delen kwana uku ne kwana uku a kare kuma ce za da kawo a dungar makonu wannan wani alkawari ne allah ya yi wani bai karyatuwa bayan an zo ba kwana uku mu kuka muka fi karya ce to kada ku iya zama kare su haka aka musu ka kenan an zo da ayoyin kidono kiran manzon Allah suka zo kai kai sun zo da ayoyi karara jadu zatu rusul bil bayinat wa bil zubar sun zo da hujjoji da littattafai wa bil kitab al munir kuma sun zo da littafi daga Allah wanda ke harka hanya amma ina ba yi ba imani aka kare ta su ka kenan ba kai wannan haro ba Allah ya tsuma hatta ladina kafaru fa kaifa ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير don annabawan bayan sun zo da hujja da tawar duk da bayanai gaba ɗaya an kare ta su Allah ta kuma daga baya na kama wanda kafa da ce mahalla Allah ta fakai fakana na kiyo yaya in kare na da suka yi abin da na kiya na hana suka yi me ya kasance me ya biyo baya kun gani Allah ya san mudawa yanda ya da adawa yanda ya da sarawa gashi ne misali da yawa iyali Allah kai mu rana ta yi وتفسيرنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته